ina ganin za mu tashi al-muftada wal khabar ko a mun yi al-maf'ulun bihi al-maf'ulun bihi mun kai ko ba haka wannan muka ce al-maf'ulu bihi ismun mansubun suna ne mai nasba ma'ana suna ne da yake dauka wasali bisa sannan waqa'a alaihi fi'lul fa'il aikin mai aiki ya fada kansa muka karanta shadda tilmizul habla muka ce shadda fi'li madi at-tilmizu fa'ilun marfu'un al-habla maf'ulun bihi mansubun طوت البنت الثوب طوى فعل ماضي البنت فاعل مرفوع الثوب مفعول به منصوب أكل الذئب الخروف أكل فعل ماضي الذئب فاعل مرفوع الخروف مفعول به منصوب يربح السابق جائزة يربح في المضارع السابق فاعل مرفوع جائزة مفعول به منصوب يسير الثعلب دجاجة يسير في المضارع الثعلب فاعل مرفوع دجاجة مفعول به منصوب يبيع القصاب اللحم يبيع في المضارع قصاب فاعل مرفوع الله مفعول به منصوب sai mu juya mala yace al muwazanatu bainal fa'ili wal maf'ul bihi aw tsakanin fa'ili da maf'ulun bihi abinda ake nuhi da aw anan a hada su wuri guda a zo mizanin da za a tantance ga hanyoyi masu sauƙi da za ka iya gane mafolin biyu a zance kowane ilimi sai ce mana annata iju kun ga ƙasan ko? annata iju abin da ce ma annata iju nan da ya gunan layi da an juya eh nan gunan nan ma da inda za ka juya eh ba ga shi nan cikin baki ba kaga wajen a a ƙasan shi yawwa annata'iju jama'a an ga wajen annata'iju ne an ka ce al'amfilatu sai ka ga ya jirul hisanu ajalata ƙadafal gulamu zaharata rabatat fadimatul jadaya to kasance an kasa annata'iju an gan su ko? abinda ake nuni da annata'ij shine sakamako amfanin da aka samu duk wani aiki in kai kana son daga ƙarshe ka ga menene amfanin da ka samu ribar da ka samu jam'i ne na natija yanzu in kuna hira da mutum sai mutum ya ce ma me natija ka ta yin kaza mana wani riba ne ka samu na yi kaza yana annata'ij ribobin da aka samu Mala ya ce, Arafna mimma maza, mun sani a bayanin da ya gabata, wani arifu min ta'ammulil amfilati sabiqati ma ya'ti za mu yi, za mu kuma sani in muka yi ta'ammuli da misalan da suka gabata ma ya'ti abin da zai zo. Wani misalai ne suka gabata su ne wa'annan guda shidda. Misali na farko ya jirrul hisanul ajalata, misali na biyu ƙatsafal gulamu zahara. misali na uku rabatat bintu in fatimatul jadaya misali na hudu yas'il fallahu zar'a misali na biyar qadhafa la'ibul qurata misali na shida habasa shurqiyul lissa shine mala yace wa na'rifu min ta'ammulil amthilati sabiqa zamu gane in mun yi la'akari da misalan sun gabata su wayannan misalai in zamu fassara su da Hausa misali na farko ya jirru lihisanul ajalata doki yana jin amalanke shari ko tarko shine ajala kun gane ko abinda ake dora kaya mutum ya tura shine ajala da larabci to kamar da mota in ka kai wadatacce ka sai doki mai karhi to wannan abu kamar ka sai mota ne duk inda za ka sai ka daura ma doki sai ka hau saman ta doki yana jan ka wannan ka kosa kenan sai wani da wani shine ya jirru hisanul ajra doki yana jan wannan ajala ya jirru yana ja aiki ne ko ba aiki bane fi'ili ne wani irin fi'ili fi'ilul mudari wa ke jan doki kenan waye fa'ili doki kina alhisanu fa'ilun marfu'un me ake ja ajalata ita ce menene maf'ulun bi mansubun kenan muna da fi'ili mudari'i fa'ilun marfu' maf'ulun bi mansubun jumla na biyu qatafa al-gulamu zaharata yaro ya tsinka fure az-zahara fure yaro ya tsinka fure waye aikin kina al-gulamu shine fa'ilun marfu'un aiki kan me ya fada hore hore shine maf'ulun bi mansubun shi ko aikin shine qatafa wani irin aiki ne fi'il madin kenan sai a ce qatafa fi'il madin al-gulamu fa'ilun marfu'un az-zahratu maf'ulun bi mansubun an gane wannan ko misali na uku da Hausa rabaqat fatimatu lijadiya fatima ta daure dan tayi an gane tayi bunsuru dan karami da Hausa me ake ce masa dan taure ai ya fara bin ya fara bin mata ma wanda bai kai dan taure ba sunan shi dukan su ɗaya akuya na dan tayi ake ce masa da Hausa dan tayi dan tayi ma'ana shi bai san inda duniya ta dosa ba yana shan nono to da Hausa kaga dai bai kai bunsuru ba ko ya kai da shi da bunsuru duk ɗaya akuya ne ko da misira ne shi kadai sai a ce dan tayi mu haka dai muka ce eh to kuma ka fassara shi da duk Hausa da zaka fassara shi me irin wannan da shi ake ce ma aljadai dan karami shi wancan da larabci son shi ma'as gane ko ko at-tais at-tais manzo Allah ce da Allahu taisal musta'af Allah ya tsine wa dan bunsuwan aro shine al-muhallila al-muhallil wal muhallila lahu al-muhallil wanda zai aure mata wani dan ya saka ya mai da mai ita shine dan bunsuran abu kenan sunan shi attai yanzu mu abin da an namu anan Fadima ta daure dan tayi in ko kana so ka ce dan bunsuru yadda dai Hausa ka za ta baka wa aka daure kenan shine maf'ulun bihi wa yayi daurin to ita ce fa'ilun marfu'un ɗaurin aikin ba shi ne fi'ili ba sai a ce raba ɗat fi da madin faɗimatu fa'ilin marfum jadaya mafunin yi masu ga misali na uku za mu fassara shi da hausa yasƙil fallahu zar'a manomi yana shayar da shuka don yanzu masu noman rani ai kaga sai an yi shayar da ita ko sai ka ce mai noma yana shayar da shuka sai ka ce kenan yas'i yana shayarwa ko fi'ili ne mudari'i alfallahu shine mai aikin fa'ilun marfu'un az-zar'a ba shi ake fada kansa ba sai zama maf'ulun bihi mansuban sai na gaba qadhafa al-la'ibul qurata qadhafa al-la'ibul qurata mai wasa ya jefa kwallo qadhafa jefawa sai su ba shi yace qazahi qazahi shine ka jehi mutun da abin da bai je gani ba kenan ƙazafi ba hausa ba ne larabci ne kenan ƙazafa ya jefa kun gane ko in kana son ka ce wani ya jefe sai ka ce ƙazafa ne ma'ana ya jefe ne ko da menene ko da duce ko da bulala ko da wani abin da ya kamata kenan mai wasa ya jefa ƙwallo wa aka jefa ita ce aiki ya faɗa kanta ita ce mafulun bihi wa ya jefa mai wasan kenan shine aiki shine fa'ilun marfu'un jifan aiki ne sai a ce kazafi limadi alla'ibu fa'ilun marfu'un qurata maf'ulun bi mansubun abasa shurdiyul lissa soja ko dan sanda ya tsare barawo liss barawo amma wani iri mai fita hanya ya fashi kun san a shari'a akwai asariku akwai allissi me as-sariqu al-lissi dan hoshi dukkan su barayi ne amma dan fashi ya yi barawo mu ne inda shi barawo in ka aje ganganci ne zaka ga gangancinka shi ko dan fashi da ƙarfi ma yana iya kwata shi yasa ko a shari'a hukuncin su ba guda ba shi dan fashi an kama shi hukuncin sa kisa ne barawo shi ko an yanke masa hannu in abin da ya sata ya kai ne sabi mun ko nan sai mu ce habasa tsarewa fi'il malin ash-shurti fa'ilun marfu'un al-lissa maf'ulun bi marfu jumlolin nan guda shida an gansu ko kowace cikin su akwai fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi an ga haka ko ni dai na ga haka to shine yace kenan annata'ij arafna mimma madha mun sani a bayan a bayanan sun gabata a baya mun yi fi'ili ko ba mu yi ba mun yi fa'ili ko ba mu yi ba mun yi maf'ulin bi ko ba mu yi ba shine yace wa na'rifu min ta'ammulil amsalati sabiqa kuma za mu sani in mun la'akari da misalan nan da suka gabata ma ya ce abin da ya faru zai zo na daya kun an sani miro en ko anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ismu duk abin da ake cewa is fa'ili da abin da ake cewa maf'ulin bihi ismi ne sai sa za a ce alfa'ilu ismun marfu'un almaf'ula bihi ismun mansubun kenan duk abin da kaji a larabci an ce ma fa'ili to suna ne ko sunan mutum ko na dabba duk abin da kaji an ce ma maf'ula bihi shi ma suna ne ko sunan mutum ko dai na dabba kun ji dai ko wa anna alfa'ila huwa allazi sadara anhu alfi'l shi fa'ili shine yayin aikin wa annal maf'ula bihi shi kuma maf'ulun bihi huwa alladhi waqa'a alayhi al-fi'l shine aiki fada kansa wa annal fa'ila akhiruhu marfu'un shi fa'ili karshen tarfa ne wa annal maf'ula bihi akhiruhu mansubun shi kuma maf'ulun bihi karshen sa nasba ne kenan da fa'ili da maf'ulun bihi duka sunaye ne a rika wannan ko sai dai bambancin su wasalin da ake yi ma fa'ili ba shi ake yi ma mafulin bihi ba shi fa'ili an tashi mai wasali ruhu'a ake masa shi ko mafulin bihi an tashi masa wasali fataha ake masa an gane wannan shi fa'ili in ka fassara jumla shi ke ɗaukar ma'anar wanda ya aiki shi ko mafulin bihi in ka fassara jumla shi ke ɗaukar ma'anar wanda ake faɗa a kansa doki yana jan amalanke Lalawa ke aiki a nan, doki suna ne ko ba suna ba ne, kaga ya zama fa'ili. Amalanke ko ka ce tarko, suna ne ko ba suna ba ne, aikin kan sai ya fada ko ba kan sai ya fada ba, shi ne mafolin bihi. To inda za a rubuta masu haka ce to kai musu wasali, shi alhisanu sai kai mai ruhu'a, yanci ba dami sai ce shi fa'ili ne. Shi kuma al'ajalat sai kai mata wasali bisa, yanci ma dami sai ce saboda mafolin bihi ne. yanzu misali sai mutum ya zo ya yi ma haka sai in ce wani karanta min shi kun ga yana da wasili ko bai da to in ka iya na hau kai na za ka yi mai wasili kuma in mutum ya yi wasali kajjiya sai ka ce wasalin da ya ba daidai na ba kuma kana ya ce ga abin da ya sa yanzu a karanta min wannan ya jirru hisanu to sai mutum ya ce ya jirru hisanan ajalati ya yi akwai gyara ko babu gyara me ya kamata a ce hisanu ya kamata ko a ci ko hisana sai ka tambaye kanka to don me ya zama hisanu saboda menene saboda fa'ili ne to nan me yasa ya zama ajalata ba ajalata ba saboda menene mafulu bi masubun nan kuma ya ya juro ko wani irin fi'ili ne mudari to kun ga hikimar darasin misali in na yi haka To. Ban ji ba. Ya ƙarwa Aliyu zan ce ko Aliyu? Me zan ce nan ga? Ban ji ba. Saboda ni. Wanga shi ne ake faɗa kan ci ko? Wanga kuma shi ne aiki ko? Wannan kuma murari'i ne. To kenan shi ne abin da za ka gane yanzu kamar kenan mun samu natija. cewa karatun da mun kai baya mun samu sakamako mai kyau inda za mu iya wani larabci wanda bai cikin nan mu kuma iya masa wasali shi ne natija yanzu ka riƙe wannan ana yi yau da gobe yau da gobe ku auna ku gani nan da shekara guda na Allah ya kai mu nan da shekara guda sai ka ga inda an ka kai an yi nisa ka sa abubuwa da yawa Allah ya samu dace ina ganin nan ya kamata mu tsaya ko wannan ai ba ta karantuwa ga yanzu eh a karanta ƙa'ida ko in karatuttukan da mun kayo baya sai ga mi ka ƙaru da shi yawon kuma yanzu inda har za ka iya mawon ga wasali ai an ƙaru yawwa to kun ga shine ne ka misali to mu bar shi na ko mu tsaya mu karanta ƙa'ida wannan eh ai an jire dan tayi a yau da da basu da ɗan tayi da na su sila da ina na muke abu da wanga ta ƙungara nan mun karanta muka ce wa yi an shar'anta albalaga ko? an ce da littahi ku sauri ku buɗo mu gani muna samun littahi uku yau littahi hudu wancan kuma ku diwa na daɗe ƙasa tsaye ina jira ha na daɗe ƙasa ina jira don dai ka in zo a fara karatu wasu su tun tom an buɗo mu gani mun karanta ranar da mun ka ce wa yush ta raɗu an shar'anta cewa an yaslima tarkibu zancen mutum ya kubuta min tanafurul kalimat daga tanafurul kalimat fala yakunu ittisalu ba'daha bi ba'd kai zama mutum ganganun ka sun hade da juna ma yusabbibu thiqalaha abin da zai sabbaba nauyin magana al sam'i a wajen mai ji wasu'ubata ada'iha bil lisan da halan maimaita magana a harshe ka kauli sha'iri kamar maganan mawaki da yace وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر yace wa qabru harbin kabarin harbu bi makanin qafarun an turbude shi ne a wuri hako busasshe walaysa qurb qabri harbin qabaru kuma kusa da kabarin harbu babu wani kabari qila aka ce inna hadal bait wannan baiti la yatahayya li ahadin baya sawwaquwa ga kowane mutum an yi shidahu talata marat ya rera shi so uku waƙa shine inshadi wane yana waƙa da larabci sai ka ce fulani yun shidu shi'ira yana rera waƙa kun gane ko talata marat so uku mutawaliyatin ajere duna an ya ta'ta'a ba tare da yayi kongoma kun baya ba li'anna ijtima'a kalimatihi domin haɗuwar kalmomin wannan baiti wa qurb makharij hurufiha da kusancin inda harufa ga hita haddithani thiqalan zahiran su suke sabbaba nauyi mabayyani ma'a anna kulla kalimatin minhu tare da cewa kowace kalma daga cikin baitin law ukhidhat wahdaha inda za a dauke ta ita kadai kanat ghayr mustakrihatin zaka ga ba abu kyama bace wala thaqila kun ba mai nauyi bace na muka kwana ko na uku wayajibu ya zama wajibi an yi salimar tarkibu zancen ka ya kubuta min ta'idin lafazi daga kullewar lafazi menene kullewar lafazi huwa an yakuna al-kalamu khafiyyud dala shine zancen ka yana da abin da yake nuni a boye alal ma'anar murad akan ma'anar da ake nufi bisababi ta'khir al-kalimati aw taqdimiha dalilin jinkirin kalmomi ko gabatar da su amma waɗin hal asaliya daga bagiranta na asali au bil fasli bainal kalimat ko a rarrabe tsakanin kalmomi allati yajibu an tatajawara wanda yake wajibi ne ta makwabci juna wa yattasila ba'daha bi ba'din sashi ya hadu da sashi fa idza qulta in kacci ma qara'a illa wahidan muhammadun ma'a kitaba akhihi ma ƙara illa wahidun bai karanta ba sai dai guda Muhammadu Muhammadu ma kitaban tare da dan littahi akhihi dan uwansa an gane fasarar kaga abin ya kai kongomukon baya mala ya ce kana hadar kalamu gairu fasi wannan zance babu fasa a cikinsa idan fi ta'alifi saboda akwai dafu ta'alif me dafu ta'alif kongomukon baya a cikin magana iz asluha yace asalin yadda jumlar take ma qara muhammadu ma akhihi illa kitaban wahidan da muhammadu dan uwansa littafi guda ne suka karanta amma sai ta kangwama kongawa fa qaddimatu sifatu ala al-mawsuf ya gabatar da sifa akan mawsuf sifa alma mawsuf wannan darasi ne na hawu idan ka je darasin hawu zamu yi shi a gaba shine as-sifatu wal mawsuf wajen li'irabi kun gane ko in muka zo radda ka zo maimaita wurin nan kana gane abin da aka nufi insha Allah wa fussila bainal mutalazimain an rabe tsakanin abubuwan da suke lazamta juna guda biyu wa huma adatul istisna wal mustasna shine adatul istisna da mustasna musa a larabci akwai adawatul istisna ku gane abin da kace ma istisna'i to zacciya shire wasu abu daga cikin hukunci yanzu ni ce ma ja'a illa aliyu ma ra'aitu illa rajulan da hausa za mu fassara shi to kalmar sai dai shine istisna'i da larabci kalmar sai dai to almustasna bi illa lahu khamsu halat yana da halaye guda biyar yadda ake da irabin shi ma an yakuna kalamu tam mazku ay yakuna tam ghayr mazku ay yakuna manfi tam aw manfi mazku ghayr mazku imma an yakuna yana da dai halaye guda biyar kowanne da ma'anar da yake basu shi ma darasi ne an hau shi sa da balaga da nahawu makwabta ne in mutum ya zo zai karantar da kai balaga in bai iya nahawu ba da ya fara karatun sai a bari saboda sun haɗu da juna ko ko in mutum ya ce ma ya karanci balaga in bai iya nahawu ba kuma bai gane ba in gane misali ko sannan ya ce na ne wal mudaf wa mudaf ilayhi da mudaf da mudaf ilayhi abin da cewa mudaf wa mudaf ilayhi abin da za a jingina zuwa ga wani yanzu abin da an naka kun gane ko to shine mudaf ilayhi eh shine shine mudaf kai kuma yanzu mudaf ilayhi duk abin da an naka haka ne yanzu wanda wanga littafi to yana so a ce littafin nazifi da hausa ya za a ce littafin nazifi ko to da larabci wa kitabu nazifi ko to wanga ya zama mudaf wannan mudafin ilai ce ta ce masjidullah masjidullah masallaci na waye to mudaf wa mudaf ilai ne abdullahi ya zama menene mudaf wa mudaf ilai abdurrahman mudafun wa mudaf ilai abdul wahhab mudafun shi ma duka darasi ne a nahawu musamman za mu zo mu yi topic a kan shi wanda yake cewa wa yushbihu dhalika qawla abi at-tib al-mutanabbi irin wannan magana yayi kama da magana da wani mawaki da ana ce da shi abi at-tib al-mutanabbi anna yakunu abul bariyati adamu wa abuka wasaqalani anta muhammadu yaya za a yi a ce uban mutanen duniya shine adamu kai kuma ka ce babanka ne Muhammadu kuma kana cikin mutane aljanu da mutane kamata yan tambayi ka ce kai dan Adamu na ya za ka ce kai dan wane na bayan annabi Adamu shine uban kowa to shine ta kadimi da ta'khiri wanda in mun zo karatu na gaba zamu yi shi zamu yi ta wannan na'am mala yake cewa wa yajibu wajibi ne an yaslima tarkib min taqidil lafzi lafazinka ya kubuta daga kullewan ma'ana ya kullewan lafazi kan lafazanka su zama a murɗe wa huwa an yakuna kalamu khafiyud dala shine zancen ka ya zama ma'anar tana a boye zancen yana da ma'ana amma a boye take ala ma'anal murad game da ma'anar da ake nuhi bisababi ta'khiril kalimat dalilin jinkirin kalmomi da aka yi a wata ƙarimi ha ko gabatar da su da aka yi amma watsin hal asliya daga wuraren ta na asali wabil fasal bainal kalimat ko kuma an rabe tsakanin kalmomi allati yajibu an tatajawara daga mujawara ne me aljaru makwabci me almujawara makwabtaka tatajawaru tana makwabtaka to akwai kalmomin da dole su zama kusa da juna shi suna makwabtakar juna shine an tatajawara wanda za ta makwabci juna wa yattasilu ba'daha bi ba'd sashin ta ya hadu da sashi fa idza qulta inda zaka ce ma qara'a illa wahidan muhammadu ma'a akhihi ma'a kitaban akhihi ma'ana Muhammadu bai karanta ba sai tare da littafin dan uwansa kana hadal kalamu ghairu fasi wannan zance ba fasa a ciki da da'afi ta'alifi saboda yana da'afi ta'alif ma'ana an yi takrimin da ta'khiri id asluhu asalin zancen ma qara'a Muhammadun ma akhihi illa kitaban wahidan Muhammadu da dan uwansa ba su karanta ba sai da littafi guda daya kun gane ko فقدمت الصفة على الموصوف أهجبات الصفة على الموصوف gane sifa awal mawsuf anan yanzu bari mu le irabin jumla ku gani ma adatu nafiyin qara'a me qara'a da Hausa aiki ne ko ba aiki bane wani irin aiki kenan qara'a fi'lu madin ko to waye aiki kun ga wasanin da an kai mai ya zama shine menene fa'ilun marfu'un ko kenan qara fi limari muhammadu fa'ilun marfu'un ko ba haka bane kun ga wanga shi mun kai amma ba mu yi ma'a ba ma'a zarfu zaman wa huwa mudafun akhi mudafun ilayhi majrurun bil ya li'annahu ism min asma' al khamsa wa huwa mudafun alha mudafun ilayhi wa huwa mustasna minhu illa adatul istisna kitaban mustasna bi illa wa huwa mawsuf wahidan sifa shi ne irabin jumla eh to kun ga ai ba rana guda ne mun kai shi ba ku cike kawai abin da kun ga sani fa'ili marfu'un ko da mafulun bi da fi'ili madi ko to gobe mun ka ƙara guda jibin ka ƙara guda wata sai ka ga wanga kai kan ka kana yin shi inda ba rana guda ne an kai shi da ai baka san fa'ili ba ko ka san fa'ili da ka san fi'ili to haka ne yau da gobe zai sa sai ka cimma sauran abubuwa mana yake cewa fa quddimat as-sifatu 'ala al-mawsuf a gabatar da sifatu 'ala al-mawsuf kenan wahidan kitaban kamata a ce kitaban wahidan sai an ka ce wahidan sannan aka kawo kitaban daga baya wa fussila bainal mutalazimain aka rabe tsakanin masu lazamta juna wa huma adatul istisna' wal mustasna shine adatul istisna' da mustasna kun gane ko shine illa kitaban sai an ce illa wahid da maimako a ce illa kitaban wal mudafu mudafun ilaihi aka raba tsakanin mudafu da mudafun ilaihi shine eh wannan ma'a da akhihin nan mudafu mudafu ilaihi ne wa yushbihu dhalika qawla abi tayyib tayyib al mutanabbi wannan magana abi tayyib mutanabbi ta kama da wannan da ya ce anna ya kono abal bariya kun gane albariya halittun duniya al'alami ne shine bariya anna ya kono abal bariya adam ta yaya ne adamu zai zamo uban mutanen duniya wa abuka wa sakalani da babanka da kuma asakalani kun gane asakalani mutum da aljani mutum da aljani anta muhammadu kai kuma kace muhammadu kake mana kai Muhammad ya za kai ka ce kana da baba bayan kana daga cikin mutum da aljani bayan halittu annabi Adam shine babansu Allah ya samu dace nan za mu kwana ka san wanga littafi muqaddimar shi ta yi wahala duka fassara shi dan larabcin nashi ba kowa yake karanta shi so wanga wanga ce ai kokari kowa ya samu irin wanga nan mu zama karatu mai ta gura an gane ko to a bude daidai ina mun ka tsaya mun kawo daidai ina ma'ana kaunu murakkaba nan za ta shigo to ku duba da kyau kun san can da yace al-kalam huwa al-lafzul murakkab ko to me yake ni da murakkab shine yake so in fassara mana ma'ana kaunuhu murakkaban ma'anar kasancewa zance murakkab an yakuna mu'allafan min kalimataini ya zama zance an gina shi ne da kalmomi guda biyu aw aksara ko fi da kalmomi guda biyu kun san gadar mun karanta ko muka ce al-jumlatul mufida huwa menene tarkib ladhi fi fa'ilatan tama yusamma yace jumlatun mufida qad tatarakkabu menene to shine a wanga daraji sai yace abin da ke nuni da murakkab ma'ana shine zancen da ya gino daga kalmomi biyu aw aksara ko fi da kalmomi biyu nahu misali ko kace kwatankwacin ka ce muhammadun musafirun Muhammadu musafir, Muhammadu matafi ne, kalma nawa an ka haɗa, Muhammadu kalma musafirin kalma. Al'ilmu na fi'un, ilimi yana da amfani, kalma guda nawa ne. Yablugul mushtahidul majda, ma'ana mai ƙoƙari zai kai makura ta samun ɗaukaka da yabo. Kun ga wanga shi mun ka a wanga littahi da mai wuce, kina an ce ke da irabi yablugu wani irin fi'ili ne. almujtahiduha almajda to kaga abinda kai a duk inda ka zo shi na ka ya shi an gane misali ko sai ma da yake cewa li kulli mujtahidin nasibun kowane mai kokari yana da kason da zai samu al ilmu khairu ma tas'a ilai ilimi shine mafi alherin abinda zaka yi kokari ka cimmuwa al'ilmu khairu ma tas'a ilai ka gana an gina kalma da jumla da kalmomi guda biyar mala ce fa kullu ibaratin min hadhihi ibarat kowace ibara daga cikin wannan ibarori kun gane abin da ma ibara zance wanda ɗauki ma'ana mutum ya ma magana in kana son ka ce ban gane magana kai sai ka ce ma fahimtu hadhihi ibara ma fahimtu hadhihi ibara zance ban gane wannan zance ba to shi ce dukkan wannan zantuttuka waɗanda ya ambata fakul ibaratin min hadhihi al-ibara kowace hadi daga cikin da wannan kowace daga cikin wannan ibara tusamma kalaman ana ce da ita kalam wannan shi yana kallo na to kun gane ko yace duk ibarorin da anka ambata a baya ana ce musu da kalaman me yasa aka ce musu kalam kullu lafzin yufidu fa'idatan tama yusamma kalaman ko ba haka bane inda sun bada ma'anoni da nama al-ilmu khairu ma tas'a ilai ilmi shine mafi alherin da ake kokarin a so a cima da Allah yana da amfani magana ko bai da amfani to shine yace dukkan su ibarori ne masu amfani mala yake cewa wa kullu ibaratin minha kowace ibara daga cikin wannan ibarori mu'allafatun min kalimatain ko an gina ta ne da kalmomi biyu aw akthara ko fiye da biyu wa kalimatul wahidatu kalma guda daya la tusamma kalaman inda nuhati a wurin malaman nahwu kalma guda ba a ce mata kalam annahaw me annahaw ilmin nahwu ko to annuhat masu ilmin nahwu annuhat masu menene to su masu ilimin nahau a gurin su kalma guda ba a ce mata kalam sai dai daga biyu abin da ya sama illa idan damma gairaha ilaiha sai dai in an hada shine damma an hada ko an cakuda wata ta zuwa gare ta sawa'un akanan limamu gairaha ilaiha haqiqatan ko dai ya zamanto jingina watatta zuwa gare ta ya zama haƙiƙa ne ana ganin shi ido da ido kal amsalati sabiqa ko misalan da suka gabata am taqdira ko ya zama kaddara wannan zai akwai kalma da za a faɗe ta guda ce amma ana nuna akwai wata ciki kama idza qala laka qa'ilun kama in mai magana yace da kai man akhuka waye mahaifinka wane dan uwanka taqulu sai ka ce Muhammadu Muhammad da Allah an ba da amsa ko ba a bayar ba to a ka'ida akwai kalmar da ka share kamata ka ce shi akhi Muhammadu amma ba sai ka ce mai akhi Muhammadu ba kun gane ko qui est ton frère eh shi ce adi Muhammad to akwai mo din da baka faɗi ba kamata ka ce mon frère menene eh Muhammad to sai ka share duka inda ana gane kawai sai ce Muhammad to wannan dole sai an kaddara wata kalma ko ba ka ne misali da ni ba to da da shine misali am takdiran shine a kaddara kama idan kala laka kayan kama in mai magana ce da ke man akhuka waye dan uwanka fa taqulu sai ka ce Muhammad fa hadhihi kalimatu to tabaru kalama malaman nawa suka ce wannan kalma ana la'akaranta a matsayin zance da anna taqdir domin kaddarawa zancen shine Muhammadun akhi Muhammadu ne dan uwana ko kace akhi Muhammadu to amma in kawai da kalma guda ana ganewa fa hiya fi taqdir ibaratu muallafatun min thalathat kalimat ita kalmar in an ka kaddara za a ga ta ginu ne akan kalmomi guda uku kun gane ko Muhammadu daban akh daban ya'un daban duk in muka zo a larabci yana mukara ko yayi haka to a bude wa ma'ana kaunihi murakkab ma'ana kasancewa sa murakkab an yakuna mu'allafan min kalmatai ne zama an gina shi ne da kalmomi guda biyu au aksar ko fiye da kalmomi biyu nawa misali muhammadu musafir muhammadu matafi ne kaga wannan jumla ce an gina ta da kalmomi guda biyu al'ilmu nafi ilmi yana da amfani shi ma kalmomi guda biyu yablugul mujtahidul majda kun gane al majd yabo matsayi sha yabo ko kuma sha abin da zai zaka kaddara shi ma'ana Muhammad ma'ana mai kokari yana kai matsayin yabo kaga an gina ta da kalmomi guda uku li kulli mujtahidin nasibun duk mai kokari yana da nashi kaso kaga kalmomi guda uku ko hudu ma al ilmu khairu ma tas'a ilai ilimi shine yafi alheri abin da zaka yi kokari ka cimma kaga kalmomi guda biyar fa kullu ibaratin min hadhihi al ibarat kowace daga cikin wannan ibarori musamman kalama ana ce da ita kalam kullu ibaratin minha kowace ibara daga cikin mu'allafatun min kalimatayn an gina ta ne da kalmomi guda biyu aw akthar ko fiye da haka kalimatul wahida kalma guda daya la tusamma kalaman inda nuhati kalma guda daya ba a ce da ita zance a gurin malaman nahwu illa idan damma ghayraha ilaiha sai dai an gwama wata ta zuwa gare ta sawa'un akana al-indimam ghayraha ilaiha haqiqa ko dai ya zamanto jingina wata ta zuwa gare ta ya zama haqiqa abinda ana ganin kalmar ka amsalati sabiqa ko misalan da suka gabata am taqdiran ko a kaddara kama idza qala laka qa'ilun kamar in mai magana yace da kai man akhuka wane ne dan uwanka fa taqulu sai kace muhammad fa hadhihi kalima wannan kalma to tabaru kalama ana la'akari da ita a matsayin zance لأن التقدير domin تقدير zancen shine Muhammadu akhi fahiya fi taqdir ita in an kaddara ibaratun mu'allafatun min thalathi kalimat jumla ce da aka gina ta da kalmomi guda uku shine Muhammadu da akh da kuma ya Allah samu lafiya Ina na mutum. darasi ne nan ha Allah lala mutu darasi ne nan lala Thank you. بسم الله وبه نستعين الدرس السابع أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي ننكو الدرس السابع درسنا بكم أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي ina kuka je ne bayan darasi ya ku diyana an ga wajen ko Mm. To, mu karanta ko? A darsu sabi'u darasi na bakwai, aina zahabtum ba'da darsi ya abana'i. Ina kuka je ne bayan darasi ya ku diyana, zahabna idal mal'abi, mun je gurin wasa, mal'ab, gurin wargi. An ga wajen ko? Zahabna idal mal'abi, mun zo gurin wasa. A kuratal kadami la'ibtum am kuratas sallah. to da da ƙwallon ƙafa ne kuka yi wasa ko da ƙwallon kwando ƙwallon da ake bugawa balo da ake bugawa da ƙafa akwai balo da ake jefawa a kada cikin ɗan abu ita ce basket shine kuratus sallah kuratus sallah la ibna al yawma kuratul qadam yau mun yi ƙwallon ƙafa ne la ibna kuratus salati fi usbu'il madi mun yi ƙwallon kwando a makon da ya gabata amma zahabtum ila almaktabati alyawm yau ba ku je maktaba ba shine library wurin kallon wajen karatu bala eh zahabna mun je ma za qaratum hunaka me ku karanto a can qara'ana suhufa mun karanto jaridu asami'tum al-akhbara min al-idza'ati alyawm kun ji labarai daga kafan labarai a yau na'am eh sami'na ha mun ji min ayi idza'atin sami'tum daga wani gidan watsa labarai ne kuka ji labari sami ina min thalasi iza'at mun ji labarai daga kafafe uku na watsa labarai min iza'atul riyad iza'atul riyad wa iza'atul qahira da iza'atul qahira wa iza'atul london da iza'atul london ma'ana kafafen watsa labarai na indi na riyad shine kasar saudiya da na qahira kasa abin nan misra da kuma kasar london kenan ko minti 30 30 minti nawa awa ɗaya da rabi kaga yanzu gaba kowa iya sauraron labari na minti talatin talatin lokaci babu lokaci sai hankuri mala ya ce sami'tu na ji cewa in ji mai darasi anna bilal marid bilal bai da lahiya wa annahu fil mustashfa yana mustashfa sahihun hada shin wannan zance da gaske na Allahu akbar